أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي أيومنا عشرين دبيو قوة رمضان هجرة ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1438 wanda ya daidai da 17 ga watan shida miladiyya haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi wassalam shekara ta 2017 muna cikin tafsirin Alqur'ani mai girma a cikin suratul Nisa ajiya mun tsaya aya ta 110 sha ɗaya zuwa ta ɗari da goma sha biyu a yau daga nan za mu tashi kan wannan aya a shafi na tis'in da shida muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne mu a cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar kuma Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance ita ce makomar mu الله سبحانه وتعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا
نعم الله سبحانه وتعالى يتي ومن يكسب خطيئة وند دنيا أيكتا أيكي وند يكي نكسكري نزنوبي anan au isman koko aiki na zunubi kenan guda biyu akwai fassarori daban-daban da malamai suka yi daga ciki waɗansu suka ce wa man yaksib khati'atan zamban saghiran wanda ya aikata zunubi karami yadda mai jalali ne fassara aw ithman yace zamban kabira shine ya aikata zunubi babba domin malamai kullu suna kokari in kalmomi suka yi ma'ana su ta yi kusa da juna su bambanta su akwai wani malami da ake kira Abu Hilal al-Askari ya rubuta littafi akan wannan kalmomin da kake ganin kamar ɗaya ne amma ba ɗaya ba ne sai ya sanya masa suna alfuruƙun lugawiyya yadda za ka bambanta tsakanin kalima ta kaza da kaza to tana yiwa waɗansu ishtiharin nashi ya same su waɗansu kuma tana yiwa bai samu ba amma yana da kyau ka karanta wannan don ka gane bambanci a tsakankanin su dan haka dai wasu ka ce khati'atan ƙaramin zunubi isman babban zunubi waɗansu kuma suka ce a'a da khati'atan da isman duka ɗaya ne shine khati'atan ka aikata aiki da gangan isman ya kai ga an rubuta ma zunubi shikenan magana ta ƙare an gane ni domin abin da ka aikata a ƙarshe za ka ga sakamakon shi a rubuta maka haka ne amma kuma ibnu jarir tabari shi yana da wata fassara ta daban yace khati'atan shine abin da mutum ya aikata da gangan ko akan kuskure au isman abinda mutum ya aikata da gangan an gane ni shine isman don mi don ba a rubuta maka al-ismu sai abinda ka aikata da gangan a cikin sani la yu'akhidhukum Allah bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman walaysa alaykum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum وكان الله غفورا رحيما ثم يرمي به بريئا sannan kuma ya jefi wani wanda yake bai san hawa bai san sauka ba da wannan ism ko ko da wannan khati'a sai malamai suka ce to anan ya kamata a ce waɗansu kenan inda za mu kalli zahirin siyaqin aya sai a ce wa man yaksib isman wa man yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihima domin an ce khati'atan nawa kenan aw isman biyu to me ya kamata a ce sai a ce thumma yarmi bihima bari'an bai dace a ce thumma yarmi bihi bari'an ba shi yasa waɗanda sun ce da al-khati'a da al-ismu duka ma'anar su ɗaya suka ce gashi nan an ce thumma yarmi bihi bari'a waɗansu malamai suka ce a'a duk abin da ya gabata ana iya yin ishara gare shi zuwa ga mufradi domin ma'anar shi tana komawa bihi kenan ai al-mafkur qala innahu yaqulu innaha baqaratun لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك كا كا المذكور والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك كا وتنسم المذكور أبن أنك أنبتا أنقانيكو شيسا سنكتش ثم يرمي به سنن يجي في wanda yake ba jifa irin ta dutsi ba a'a ka aikata abu wato ka jefa ma mutum abin da bai aikata ba kamar yadda yake jin ciwo in an halbe shi ko an jefe shi da dutsi haka mutum yake jin bakin cikin a jefe shi da abin da bai aikata ba wanda shine abin da yake faruwa a duniya a yanzu Allah subhanahu wata'ala ce to faqad ihtamala buhtanan haqiqa ya daukan makan shi buhtanan shine babban zunubi domin gashi ka aikata abin da bai dace ba laifi na biyu kuma ka ɗauka ka ƙara ma wani shi yasa kamar yadda zo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace itan alghiba shine ka ambaci dan uwanka da abin da bai wato abin ka ambaci dan uwanka da abin da bai so tana yiwa abin nan da gaske ne amma bai son ka ambace shi da shi to sai sai sahabbai suka ce to in abin da aka ambace shi da shi baya jikinsa ma'ana bai siffantu da wannan abin ba bai ɗabi'antu da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad bahatahu kenan ma'ana yanzu nan ka ɗauka makanka zunubi babba saboda ka ƙirƙira ƙarya abinda ba a aikata ba sannan kuma ka ce wani ne ya aikata shi kaga wannan ya zan double abin da suke ce ma double da faransai ko ba haka ba faqad ihtamala buhtanan ya ɗaukan makan shi buhtanan babban zunubi wa isman da zunubi wanda yake mubinan bayanan ne wanda yake wato baya buƙatar wani sharha dan ya zama to ga fili ne a tsora ma wanda bai aikata laifi ba a ce ya aikata kun ga yau in muka dubi duniyar da muke cikinta a yau shine abin da yake faruwa yau kasashen turawa babu abin da suke kokarin aikata mu musulmi sai irin wannan su zo su kirkira wani sharri a duniya su je su ba da dama a je a kai hari a wani wuri ko su je su tsana bama bamai a wani wuri sannan su dawo su ce musulmi ne suka aikata saboda a kashe musulmi saboda a kai ma kasashen musulmi hari saboda a sa turawa mutanen da ke cikin kasashen su su kyamaci addinin musulunci saboda a kawo doka wanda za a hana mu musulmai su yi addinin su cikin tsanaki cikin natsuwa Allah subhanahu wataala ce walaula fadlullahi alayka
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم لهم طائفة منهم أن يضلوه لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما Allah subhanahu wa ta'ala ce, walaula fadlullahi alai, in ba don falala Allah a kanka ba, wa rahmatuhu da rahamarsa, lahamma ta'ifatun minhum an yudilluk da wata jama'a, wata tawaga ta kafirai ko kuma ta munafikai sun yi burin an yudilluka su ɓatar da kai. Sai malamai suka ce, to, in muka kalli zahirin wannan aya akwai matsala, domin sababin nuzul ya nuna cewa waɗansu mutane ne suka shirya wata aika-aika suka so su nuna ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su sun barra daga wannan shi wannan bashirkin wanda ashe munafiq ne daga baya yi ridda ya kafirta kamar yadda ayoyin da za su zo su yi bayani to kaga ai su sun so su yaudari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba tunda sun so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare makaryaci irin abin da yake faruwa a yanzu a dauki ƙarya a ba mai gaskiya a dauki gaskiya a ba mai ƙarya saboda wancan ya fi iya kwarewa gunzance ko ko saboda wancan yana da dukiya ko saboda yana da wani matsayi kaga ashe sun yi burin haka ko ba haka nan bane to kuma Allah ya ce walau la fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hamma ta'ifatun minhum an yudilluka da sun yi buri alhali ke kenan da bai dace a ce sun yi burin haka ba ko alhali ko sun yi burin haka ko ba haka ba sai malamai wadansu suka ce nan abin nufi walau la fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hamma ta'ifatun minhum an yudilluka da sun yi burin su ɓatar da kai har su kai ka ka abka cikin kuskure shi ne abin nufi domin na an ɗauki alhammu amma ana nufin da sun ɓatar da kai sun yi niyyar ɓatar da kai amma ba su samu ba to sai ya kirai alhammu shi da a farko wanda ɗan adam yake farawa kafin ya kai ga aikata aiki wala qad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih da haka dai a takaici burin nasu sun yi sun yi kokarin kasar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah subhanahu wataala ya bashi kariya shi yasa kenan nan ba za mu fassara lafazin bane mu ce da sun yi buri alhali ko sun riga har sun yi burin amma burin da sun kai busu cimma wato bukatar su ba da haka wannan zai sawar abin bai da tasiri mun fahimci wannan da kyau an yudillu ka su batar da kai suka ce waɗancan mutanen na banu ubayrik koko waɗancan mutane da suka azama wancan ba Yahude cewa ya yi sata, amma dai a takaice ba sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba ne. Don haka, ka dubi annabi wanda ake yi ma wahayi a ce akwai waɗanda suke jiran su samu wata dama da za su kwatar da shi, su yi wani bayani, su shirya wani abu da ɓoye suna son annabi ya faɗa cikin matsala, ina ga malami, ina ga wani shugaba, ina ga wanda zai tafiyar da al'amura za a ba shi jagorancin mutane. duk lokacin da aka sa ka gaba Allah ya baka gaba to kana da makiya kana da masoya shi wannan ka'ida ne dan haka akwai waɗanda za su shiryo waɗansu zance su kawo ma maganganu daban-daban dan mi don saboda suna son ka afka cikin matsala kaga annabi kanshi lahamma ta'ifatun minhum an yudilluka kuma al'umma shi ana nan ana kokarin a batar da ku a kowane lokaci an gane ni waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a ahlul kitabi suna son wannan gare ku wato wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq min ba'di ma tabayyana lahumul haqq kenan da mu da annabin mu duka ana na ana kokarin a basar da mu amma shi annabi yana da wahayi wanda zai zo ya bayani mu kuma babu wahayi sai a dauki alqur'ani a dauki sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ayi aiki da ita ka ayi saurin hukunci a tsaya wala takul lil kha'inina khasima wastaghfirillah inna allaha kana ghafurar rahima wala tujadil anil ladina yahtanuna anfusahum إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم bai dace musulmi ya zamanto kawai shi kenan ba sakaga duk inda ka ji labari ka ɗauka ka yada musamman yanzu da muke ciki kafirai su suke da kafafen yada labarai waɗanda ke da ƙarfin faɗa a ji amma yau wanda suke son mu sani shi za mu sani abinda ba sa son mu sani ba za mu sani ba ko ba haka nan bane wanda suke son mu so shi muke so wanda ba sa son mu so ba za mu so shi ba saboda mi saboda su suke cewa wane yayi kaza wane bai yi kaza ba wane yayi kaza wane bai yi kaza ba shikenan sai kaga musulmi yana kyamar dan uwansa musulmi saboda America ta ce ya aikata kaza shikenan wai shi hujja sai America ce tace ko ko RFI Radio France International suna sun kace kaza suka ce kaza shi yasa kai ka dauka da yawan musulmi suna kyaman musulmi wallahi ba dan suna da wata hujja akan kyaman su ba sai dan kafafen yada labarai na kasashen turawa sun ba da labari akan wani al'amari ina da kyau mu zamanto kan mu zamanto wawaye ya za a yi makiyanmu su za su ba mu labarin kawunanmu kuma gare su ne muke da tabbacin labari mutumin da yake a Nijar in ka idan gidan rediyon kasa na Nijar ya ba da labari ba zai yarda ba amma idan BBC ta ba da labari zai yarda mutumin da yake a cikin Najeriya in ka bashi la idan gidan rediyon Najeriya ya ba da labari ba zai yarda ba amma idan aka ce BBC ta faɗa zai yarda da ita me bambancin wannan a ina abin ya faru suwa suka fi cancanta su ba da labarin kawunan su subhanallah amma kai kullun kana jiran makiyan mutum su kawo ma labarin ya ce ma kaza ya aikata ma kaza sai ka dauka kai ta aiki ka zama hukaci baka sabin da kake yi ba ya kamata ka zaman to kana magana bisa ga hujja da dalili in ba haka ba muna cikin matsala duniyar ta rikici Allah ya shirye da mu Allah ya ce to wama yudilluna illa anfusahum ba kowa suke batarwa ba sai kawo su dan duk wanda ya aikata sharri shi wato sakamakon sharri nan zai dawo zuwa gare shi duk yadda kake ganin kana cutar da mutane kana jin daɗi ka yaudari mutane ka ji daɗi ka aikata abin da kaga dama ka tashi ka yi murna ka yi birgima hankaka kamar da suke faɗi wata rana ka ne za ka yi da dama kullum ka kalli ƙarshen mutanen da sun ka aikata mummunan aiki mummunan ƙarko ne suka yi fanzur kaifa kana aqibatu zalimin Allah bai taba cewa kalli farkon wani ba sai da ce kalli ƙarkon wani فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين haka ne karko karko karko in kaga karkon mutane masu imani nagari ne in kaga karkon mutanen da ba su da imani mummuna ne shikenan da haka farko ba ta da wahala tsakiya ba ta da wahala karshe innamal umuru bil khawati da haka ai hattara ko kana musulmi mai imani kada kaga cewa ka riga ka kai aljanna a akwai saura matukar baka ga ka mutu ba mala'iku sun zo suna cewa Allah ta khafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wallahi mu kai an ka ba sarkin malamai wallahi kai hasara shedan na iyo kona wallahi shari'a da kai ina fata an fahimce ni Allah ya tsare ni Allah subhanahu wata'ala ce wa ma yadurrunaka min shay ba za su cutar da kai da komai ba domin kana akan gaskiya wa anzalallahu alayka alkitab Allah ya saukar maka da littafi don mi Allah ya saukar da littafin nan don a yi tuwa-tuwa don a samu envelope don a yi tawilin aya saboda a samu wani abin duniya koko don a yi sihiri da alkur'ani don a cimma wani buri na duniya koko don saboda wata bukata ta duniya a'a Allah shi da kanshi yayi bayanin dalilin da yasa saukar da littafi yace ya saukar da shi don mi don hukunci jiya mun gaya musu inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah sannan ya ce ya sabkar da wannan littafi don a yi dabburi ba wai da ka sabke ƙur'ani ba shi kenan ba ka zuwa makaranta ka koyi fassara alƙur'ani kuma ba za ka yi tadabburin ayoyin alƙur'ani ba a'a kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab shi yasa Allah ya zargi waɗanda ba su tadabburin alƙur'ani afala yatadabbaruna alƙur'an walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira كثيرا وأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين ألا يتمقد القرآن دمي دون أي غرغتي دشي أغرغتي متاني دما سو إيماني دون دما باسو دا إيمان وان دا أدى إيماني يأيك تأيكي نغري دون الله يتي وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ساباني وأن سكي توا إن أنت أنذر سيسو تي غرغتي كافرين an gane ni in an ce wa bushra sai su ce ga muminne a'a bashiran gargadi ne ga muminne da kafirai gaba daya saboda mumini zai ƙara aiki an gane ni shi ko wato kafiri in an ce bushara sai ta zamanto yankan hujja gare shi amma ba a cewa in an ce anziru sai a ce kafirai kadai a'a Allah ce wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balagha da haka an sabkar da shi don saboda ayi gargadi sannan an sabkar da alqur'anin nan don ayi wa'azi da shi an sabkar da alqur'anin nan dan ya zamanto shari'a ga mutane an sabkar da alqur'ani dan ya zamanto bayani ga al'amuran mu gaba ɗai wa anzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in wa وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات anna lahum ajran hasana sannan Allah ya saukar da alqur'ani dan a fitar da mutane daga duhun shirka da jahilci zuwa ga hasken imani da kuma aiki nagari kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur sannan an saukar da alqur'ani dan ai wa'azi taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha ai ma anzalnahu illa tadhkiratan liman yakhsha an saukar da shi dan saboda ai wa'azi an sabkar da shi da mutane su ji tsoron Allah dan su wa'asu fa inna ma yassarnahu bi lisanika la'allahum yatadhakkarun da sauran ayoyin da sun kai bayanin dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da lisaninsa a tabbatar da zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadhalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila sannan a tabbatar da zukatan mu'minnai ko ba haka ba qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi li yuthabbita alladhina amanu don ya tabbatar da masu imani in ba dan da alqur'ani ba da mun fata gaba daya don kullun turawa yanzu sun kere muna su adda na'urori su adda kayan yaki su adda komai amma saboda alqur'ani sun kasa yadda zasu yi yaki musulunci da haka dai in mun rike alkur'anin nan mun samu cin nasara to kaji dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya sabkar da littafin sa wa anzalallahu alayka alkitab Allah ya saukar maka da littafi mun faɗi dalilan da an kai don gargadi don kaza don kaza don kaza Allah subhanahu wataala ce wal hikma kuma Allah ya sabkar maka da hikma shine malamai suka ce abinda ake nuhi da hikma anan ita ce sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dole za a yi aiki da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in aya ta zo ta ce kaza aka samu hadisi ya zo ya saba mata in hadisin ya inganta ba mu cewa an ci karo dan kullum min indillah wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma idan aya ta zo ta ce abu kaza halaf ne daga baya sai hadisi ya zo ce abin nan haram ne sai mu ce a'a kullum min indillah don shi annabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha magana sakali mun fahimci wannan da kyau don ka a zo a juya da kai illa bambancin alqur'ani da sunna abu ne guda biyu shi alqur'ani wato wato qat'iyyu thubut ne babu aya wanda da a ce ba ta tabbata ba don Allah ya dauki alƙawalin zai tsare alqur'ani gaba daya inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun wa innahu lakitabun aziz لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أما سنة إذا سنبقات أبو بيو sai mun kalli as-subut min nahiyati sanad shin ta tabbata ko ba ta tabbata ba daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sanadin da suke renawa haddathana wani an wani an wani an wani sai to dan me za a cewa haddathana an wani an wani an wani dan saboda labari ne na addini yanzu ni ka bani labari ban san wanda ya bada labarin ba zan karbe shi ba zan karɓe shi ba don haka sanadin shi ne za mu bi shi mu bi diddigin shi wane ya rayu wuri kaza wane ya rayu wuri kaza in dukkan su adalai ne sai mu karɓa don Allah ya ce mu karɓi wato labari mu yi aiki da labarin da adalai suka bada bayani don ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu to in ba fasaqna ba me ya kamata mu yi sai mu yi aiki da labarin magana ta daga ta kare ina fatan kun fahimce ni kenan dai a takaice sabanin kun ga ana samu shi alqur'ani qat'iyyu thubut an gane ni tabbata sai gaba ɗaya ta tabbata amma wajen dilala ana samun sabani dilala ta alqur'ani wani lokaci ta zamanto dilala ce wadiha kamar yanzu inda Allah ce fajliduhum 80 jaldatan ku yi musu bulala 80 kowa ya sa abin da da bulala 80 amma da Allah ya kirai wato me yake da suna wa yasalunaka anil mahid qul huwa adam fa'tazi lil ladina yu'minuna bi sayyam yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru da Allah ce su zamna quru a cikin larabci alquru yana nuhin alhayd alquru yana nuhin at-tuhru yana ɗaukar ma'ana guda biyu to nan duk duniya babu wanda isa ce dole guda za a aiki da shi dan nan qur'anin ya tabbata ko ba haka nan bane ayan mun san mun san da ita wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru amma kuma al quru yana ɗaukar al tuhur kuma yana ɗaukar al hayy kuma duka bacci tana yin su domin in sai yi haila mi za ta yi sai ta yi tsarki wala taqrabuhunna hatta yatuhunna to wanne ne za a ɗauka sai dai kai ijtihadi gurgurdun iyakar abinda sanin ka ya baka amma shi hadisi yana bukatar na farko wato ba kafin subutu ne sai an dubi shin ya tabbata ko bai tabbata ba sannan a koma wajen dilala kishi dilala kishi tana iya zaman towa qat'iyya tabbatatta tana daukan ma'ana guda an gane ni ko kuma dilala shi tana iya daukar ma'anoni daban-daban kaga yanzu in muka dauki hadisin innamal a'malu binniyat hadisi ne wanda yake ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma innamal a'malu binniyat malamai sun yi sabani wajen fassara me ake nufi da innamal a'malu bin niyyat ko ko innamal a'malu binniyya riwayoyi ne guda biyu sai zaman to wasu ce ko wani aiki sai an bashi niyya sai kaza kaza suka iske an yi sabani cikin waɗansu al'amurra to kaga tabbata hadisin daban abinda hadisin yake son ya ce ma'anar da wato wannan kalmomi suke kumsa ma'anonin da waɗannan kalmomi suke kumsa suna da yawa shi yasa sai ka karanta cikin usulul fiqh akwai nassi qat'i thubut ya tabbata ko alqur'ani ko hadisi shi alqur'ani qat'iyyu thubut ne akwai kuma qat'iyyu dilala ya zaman to dilala sai ta tabbata dai ce fajliduhum 80 jalda an san 80 jaldatan 80 ake nufi babu wani shakka amma wani lokaci da alqur'anin da hadisin suna iya daukan ma'anoni da dama sai ya zaman to guda za a dauka daga cikin su ina fatan kun fahimce ni dan haka dan tankace ba za a samu sabanin fassara ba ƙarya kake yi wa anzalallahu alaykal kitab Allah ya sabkar maka da littafi wal hikmata da hikma ita ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abinda baka sani ba ko ba haka ba to anan Allah ya ce ma annabi ya sanar da shi abinda bai sani ba cikin ayoyi da dama wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوهينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك آئلا فأغنى تو دون wannan ya nuna cewa annabi da bai da sani Allah subhanahu wataala ba shi sani to kuma duk kowa bai da sani sai Allah ya ba shi sani mala'iku suka ce subhanak لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كم ألا شيك ما نفني الرحمن علم القرآن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا سو كما أما ألا يفتي وقواشي يباشي سني don ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun to menene bambanci me yasa Allah ya ce da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa 'allamaka ma lam takun ta'lam alhali kowa babu wani mutum babu wani mahaluki wanda zai samu wani sani face sannan daga wajen Allah ya fito to dan ina abin yabo shike anan والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا sannan ya baku sani ko ba haka ba karnu karnuka an kace to allimuna hunna mimma allamakum Allah ko ba haka bane to shi ko an kace mewa allama kama lam takun ta'lam na ana bayanin minna ne ana nuna an yi mai ni'ima to kuma kowa an yi mai wannan menene bambanci a'a bambancin shine abinda an ka sanar da shi ba ɗaya bane da abinda an ka sanar da kowa wani an sanar da shi ilimin ne ilimin alqur'ani wani an sanar da shi ilimin ne ilimin geographiya wani an sanar da shi ilimin physics wani an sanar da shi ilimin kaza to kaga da wannan ilimin da wannan ilimin da wannan ilimin da alqur'ani wanda shine fiyayyar sakon Allah subhanahu wa ta'ala wanda anka tura mutane wanne ne yafi to ta nan ne ni'imar za ta bayyana wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abinda baka sani ba da kana daga cikin mutane waɗanda ba a sa wa tsammanin za su iya zama wani abu a duniya amma da Allah ya baka littafi sai gashi Allah ya kiyaye ma sunanka da ta dalilin wannan littafin ya zamanto ka samu shugabanci akan dukkan al'umma ta duniya kwanakin baya wani su ƴan uwa sun bugo mini waya ban sani ba ko daga nan ya mai ne ko daga ina ne dai almuhimu dai ina ganin nan ba cikin Nijar dai sai suka mini tambaya wai tambaya gare su shin malam da alqur'ani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanne ne yafi wani ka san in ana zamne cikin majalisa ta abin nan bari mu ce majalisa dai sai ka iske mutane suna ta ɗauko maganganu babu ilimi sai wani ce to wai in an kai kaza an kai kaza kaza ai kawai na san wani na zama sai ce to shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam shi zo da alqur'ani ko ba ka nan bane kuma shi ne fiyayyen halitta Allah to da annabi da qur'ani wanne ne yafi kaga mutane sai zo a zauna babu dalili babu wata hujja wannan abun shirme ne in baka da ilimi ka tattauna kan wannan amma qadiyya ce sahla in ga karatu amma ba abu ne wanda ake so a kawo gaban mutanen da ba su da ilimi ba don zai zama to fitina a gare su shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halitta ne daga cikin halittun Allah ko ba haka ba alqur'ani maganar Allah ce ba halitta bace sannan dalilin da yasa annabi ya samu daraja saboda an bashi wannan alqur'ani kuma shi ma an ce yabi alqur'ani dan haka maganar Allah ba halitta ba ba a hada ta da halitta a ce wanne ne mafi daraja magana ce kawai ta jahilai Allah ya ganar da mu wa kana fadlullahi alayka azima haƙiƙa falalar Allah a gare ka tana da girma ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ce la khaira fi kathir لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما na'am kafin mu fita da mun karanta aya wa anzalna wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay'in yajba wa anzalna alayka alkitaba ba kamar yadda bayani ya gabata Allah subhanahu wataala ce la khayra fi kathirin min najwahum babu alkhairi a mafi yawa daga ganawarsu ko ko masu ganawa la khayra babu alkhairi fi kathirin daga mafi yawa ko mai yawa min najwahum daga ganawarsu annajwa a cikin larabci shine at-takhlis ko al-khalis in nace an jautu shay'a an juhu na jautu shay'a an juhu shine khallastuhu na tace abu to duk lokacin da za a ganawa sai an dibi sai an dibi waɗanda su ne aka yarda da su ɗari bisa ɗari ko ba haka ba in za a magana ta sirri wa ake ne ba sai an diba a tsace ku kiɗo muna wani ku turo muna wani ku turo muna wani sai a tattaro lokacin da za a tattauna to shi yasa an ka kira ta annajwa to sai Allah ya kore alkhairi daga mafi ganawar da mutane suke yi domin mafi yawanci in mutane za su ganawa ba abu ne na alkhairi ba ko ba haka nan bane dole in ka iske mafi yawancin ganawar mutane musamman ko yanzu za ka iske sharri ne al'ada ta gudana mutane sun fi son su koyin sharri su bayyana mi su bayyana alkhairi in ba yanzu da lokaci ya fara lalacewa ba ga sharri nan yanzu gashi nan ana bayyana shi ko ba haka nan bane kafafen yada labarai batsa zina luwadi in ka shiga internet yanzu gashi nan ana bayyana shi amma dai ga al'ada ta dan adam shine yana kokarin boye sharri ya bayyana alkhairi shi yasa Allah ce la khaira fi kathirin min najwahum saboda sai an haɗu biyu biyu ana ganawa kuma Allah subhanahu wataala ya nuna cewa duk ganawar da za a yi ya sa abin da ake aikatawa alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم سنة الله سبحانه وتعالى ينسوا إن ذا أغانا وأن إندي أكوي إيماني سوكا أغانا كان الأمر إندي شفصاق الله يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول kaga waɗancan mutane da suka gaggana suka so su zo su yaudari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu ayar da tana magana akan su mai imani bai za a zo a yi taro na cutar da wani tare da shi ko a shirya ma wani wani wato wani sharri tare da shi ba zai yarda da wannan ba amma majalisosin duniya da inda ake taro a duniya yanzu ba abin da ake so a aikata kenan a shirya ma wani bawan Allah sharri subhanallah mutane za su ba da amsa shi yasa Allah ya nuna mana cewa wannan ganawar ta wato wadda take mummuna ba daga kowa take ba sai daga wa sai daga shaitan innaman najwa min ash-shaytan liyahzuna alladhina amanu don saboda ya sanya masu imani cikin bakin ciki domin za a tunzura ka ka aikata abin da bai da kyau karshe ka dawo kai nadama ba ana nufin a'a da an gana ba za a yi za a yi bakin ciki a'a abin da an ka tattauna akan shi in an aikata shi in dai ba na alkhairi bane to shikenan za za a afka cikin musiba Allah ya tsare mu sai Allah subhanahu wataala ce illa man amara bi sadaqatin sai wanda yayi umurni da aikata sadaqa to anan waɗansu malamai suka ce da an ka ce la khaira fi katirin min najwahu babu alkhairi daga gana wasu sai an ka ce illa man sai wanda alhali ku ya kamata a ce illa najwa tunda ganawa aiki ne bai yiwa ayi istisna'i a toge wato dan adam cikin ganawa don da dan adam da ganawa ba ɗaya bane sai waɗansu malamai suka ce a'a shi illa nan istisna'i ne munqati abinda ake nufi shi la khayra fi kasirin min najwahum illa najwa man amara bi sadaqatin sai ganawar wanda sai zama soke na an shafe najwakin saboda siyaki yana bada ta an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a najwa nan abinda ake nufi ba ganawa ba aljama'a ake nufi mutanen da ke ganawa sai zamanto illa la khaira fi katirin min najwahum illa man amara sai zamanto najwahum su jama'ar da suke ganawa sai zamanto man wato fi wato fi mahallin jarri domin humkin nan domiri ne na su ganawar su su masu ganawa din amma in muka ɗauke shi na juwahum sai ya zamanto wato istisna'i sai ya zamanto wato an yi nasu bakin shi akan istisna illa man amara bi sadaqatin istisna'i munqati'i illa man amara bi sadaqatin sai fa wanda ya umarni da sadaqa wa yake umarni da sadaqa saboda abu ne mai wahala ka ce ma mutane su taimaka akwai wuya akwai wuya saboda mutane sun ce kuɗi abokanan rayuwa ko ba haka nan bane laraba sun ka ce alfulusu yughayyiru nufus ko tughayyirun nufus kudi suna canza rayuwar dan adam babu abin da dan adam yake so irin kudi in kace ya fitar da kudi kaga an samu matsala shi yasa in ba mutumin da yake da imani ba ba kowa yake iya ce mutane su yi sadaka ba dan da ka ce mutane ayi sadaka sai kaga mutane sun yi ma huska haka babu mai son ka zo mai da zancen kudi su fita sai dai a kawo kudi shi yasa in ka taso ma shago an kaga alamun sadaka zaka nema ko da alamun bara sai kaga kafin ka iso cak kowa ya daure huska amma da ka zo ka ce a alhaji da Allah wani abu ne nake tambaya nake son in siya a nan shagon naka nawa ne yake da ya ga kafin doko ita ce a halatta eh akwai kaya akwai kaya saboda yanzu yana jin daɗi ya san harka ce wani abu zai shigo ba wani abu zai fita ba mutane ba su son abin da zai fita sai dai abin da ya shigo zai shigo zai shigo kamar yadda hariri ya ce wa khatib bi hati wa jawib bi saufa wa bi ajilan minka bil ajil ya ce wa khatib bi hati in za ka yi magana da mutane in ji hariri mai makama ka ce hati ku kawo wa jawib bi saufa in mutane za su karba ka ce saufa uqaddimu lakum ina bayar ina basuwa ina basuwa ina bayarwa ka tafi ba za ka bayar ba dan haka in kaga mutane na son ka basuwa ka kai in kana cewa a ba da dukiya to ka kawo matsala shi yasa sai ka sun dame mallaman nan sun dame mu kullu su ce a kawo kuɗi kullu su ce a kawo kuɗi shin kakana za a yi wannan al'amari ba mallamai ne sun ka ce ku kawo ba Allah ya ce ku kawo allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut inna Allaha اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة Allah nace a kawo dukiya Allah ce ayi sadaka a bayar saboda kowa yana da bukata alwanda in kana so Allah zai baka aljanna kana so aljanna kana dukiya ka bayar yadda in ka je shago bai yiwa ka dauki kaya baka ba da kuɗi ba ko ba haka nan bane sai ka ba da kuɗi a baka kaya to ga aljanna kana da dukiya ka ba Allah Allah shi baka amma ka aje kuɗinka ka taskance su cikin bankuna ka kima Allah aiki sannan ka to ko Allah shi ka shiga ka aljanna to su ko waɗanda suka sa dukiyar su cikin aikin Allah shi ko Allah shi ne da su a kai wanda ya maka sani ko to shi ko Allah fa bai san wanda ya mai ko dan haka wannan tunanin dole sai mun sai mun canza shi illa man amara bi sadaqatin sai wanda ya umurni da sadaqa aw ma'rufin ko ko ya umurni da abun da yake nagari shine ma'ruf waɗansu sun fassara al-ma'ruf shine umarnin da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul asr yace wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr shine umarnin da aka yi to kaga wannan umarni ne khas a'a ma'rufin shine kowane irin aiki na alkhairi na umarni domin ya zama to annakira ne ita ko nakira nan ta zo ne fi siyaqi wato annafi ko ba haka nan bane to nafikin nan da an kai istisna'in shi sai zaman to kowane irin ma'rufi zai shiga dama addinin musulunci qa'imun ne alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wal takum minkum ummatun yad'una ila al khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun sannan yana daga cikin ni'ima da bambanci na al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga sauran al'ummomi shine al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kuntum khayra ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله kaga wannan miza ce samu don haka al'amru bil ma'ruf bai tsaya akan kore ba duk inda umarni yake na abu nagari a aikata shi har waɗansu malamai suke ce a'a annahyu anil munkar in ba a kawo shi ba an kawo al'amru bil ma'ruf to yana daga cikin shi domin lokacin da ka hana mu mutun ya aikata mummuna abu shi ma amrun bil ma'ruf ne amma in an hada su to kowane sai ya dauki matsayinsa Allah subhanahu wataala ce au islahin bainan nas ko ko sulhu a tsakankanin mutane sulhu abu ne wanda ake bukata Allah subhanahu wataala yayi umurci amma ce bainan nasi shine tsakankanin mutane kai sulhu tsakankanin su wadansu malamai suka ce nan sulhu bainan nasi an ce mutane amma ana nufin mu'minai kawai dan Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu فأصلحوا بينهما إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أن قال لي سيد منتونا أكن كان واتو المؤمنين كنا أكني الناسنا المراد به المؤمنون أما وإنسما لم يسكت آآ ko tsakanin musulmi da kafiri ana iya ayi sulhu in dai cikin maslahan musulmi ne dan wani lokaci musulmi yana da yana da rauni kafiri ba zai bar shi ba in an yi sulhu za a samu sauki ko ba haka ba dan haka ya halatta a yi sulhu a tsakankanin mutane sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda kira cikin sahihul bukhari yace laysa al-kadhibu alladhi yuslihu bayna an-nas bai daga cikin ba a kiran mutum makareci in yayi kokarin wato shiryawa tsakankanin mutane waɗansu malamai suna ganin koda in ka tabbatar da mutane za su samu shirya to ko da ka ƙara ma mutum abin da bai faɗa ba ka faɗa don a samu sulhu ya halatta ka zo ka ce wane wane yana gaishe ka ko ba haka ba wane yana gaishe ka a kai kai wata shidda sai wance ce subhanallah wane wata shidda yana turo min gaisuwa ni kuma har yanzu kai gaskiya wani ya fi ni kirki don haka ba dai a shirya mu to kaga wannan kai shi bai baka sako ba amma ka isar waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi a cikin wannan hadisi kenan islahin bainan nas ayi sulhu tsakankanin mutane as-sulhu shine malamai sun kace fil lughati at-tawfiq wa qat'il khusuma bainal khasmaini shine ka daidaita tsakankanin mutane sannan ka yanke almunaza'a qat'ul munaza'a a yanke jayayya tsakankanin mutane amma abin da ake ce ma as-sulhu cikin shari'a shine aqdun yunhi al-khusuma bainal mutakhasimaini wato wani alƙawali ne wani tudun dafawa ne wanda aka cimma tsakankanin mutane guda biyu ko fiye da biyu domin sulhu yana iya mutum biyu ko fiye da mutum biyu wanda za a kai ga yanke matsala tsakankanin mutane malaman fiqh sun yi mai babi ka taifa kadiba babu sulh akwai as-suhlu inkar akwai as-suhlu iqrari akwai inkari shine sulhi wanda yake iqrari ka yadda na yadda ni ina da kaza kai kana da kaza to mu yi sulhu tsakankanin mu shikenan sai a sulhu ya halatta an gane ni kuma Allah ya kire shi wa sulhu khair sulhu shine alkhairi a cikin mutane in dai akwai matsala ya kamata a yi sulhu an gane ni in ka diba cikin babul fara'id wajen gado ana yin sulhu mutum ne ya mutu ya bar ya bar ƴaƴa guda biyu ya bar dukiya kudade a cikin bankuna ya bar gidaje sai aka yi sulhu kawai tsakankanin su guda ce kai wane kawai ka ɗauki gidajen nan na bar maka su ni zan ɗauki dukiya suka ce na yadda shi kenan ba sai an yi rabon gado ba sulhi ne kawai sun ka tsakankanin su akwai as-sulhul inkari malamai suka ce shine mutum ya nuna shi bai san akwai haƙƙin wani akan shi ba amma saboda bai son a yi rigima kawai sai ce ya ɗauka in zo in ce ma wane ina biyar ka jika ɗari ka ce to wane yaushe karamta mai jika ɗari ni wallahi ban sani ba ana nan ana nan ka ce kai yanzu dai abin da nake so in ka yarda zan baka kaza shi kenan wannan magana ta mutu ya halatta sai ayi islah bainan nasi ayi sulhu tsakankanin mutane to yin sulhun nan yana yana sawa a samu lada mai girma a wajen Allah subhanahu wataala domin rikici tsakankanin mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kire shi alhaliqa mai askewa aski ba yana nufin a samu mai wanzami mai aska yi muna aski koko mai abin da irin wani aski na zamani a'a yana yanke ma mutane addini rikici tsakankanin mutane gaba abin da yake batawa tsakankanin mutane dan haka dai a takaice abu ne wanda shari'a ta raggaba ta kwadaita ayi sulhu tsakankanin mutane sulhu tsakanin ɗa da mahaifi wato ɗa da mahaifinsa sulhu tsakanin mata da miji sulhu tsakanin shugaba da talakansa sulhu tsakanin ɗalibi da malaminsa wannan shi ne abin da muke bukata a yau saboda rashin jituwa tsakankanin musulmai da kasashen musulmai ya yi yawa kwanakin da cikin satin da kun ji rikici tsakanin saudiya da sauran kasashen larabawa da ƙasar ƙasar ko ba haka nan bane amma musulmi ba su suke yin sulhu ba sai dai wai kafirai muke jiran su zo su taro mu yanzu yakin siriya da ake yi har yanzu an kasa samun kasashen musulmi su samu wato inda za a samu madafa sai dai america da rasha su ne suke tattara kasashen musulmi su ne za su samu na gaba kai makiyinka bai samu maka inda za ka fita islahin bainan nas Allah ya ce a gyara to mutane yanzu gyara suke so ba gyara suke so ba sai ka ja ce kai na an kai ma haka ni in ni na aida yanzu in ma tashin duniya za a yi sai da ai tashin duniya kad wani ya ka sun yanzu ina suke masu ai sulhu mota kai yanzu in ka dauka dan kai aski dan ka dan bugi wani mutum ka dan tak babu mutum sulhu sai ka ji an ce il faut ai costa eh parce il faut appeler les policiers su zo su muna costa babu sulhu gyaran da zakai je jika bi ko na jika uku dan uwanka musulmi sai ka jirai sai an je an yi costa an zo an duba sai a ce ai kai abin nan jika biyar ne ko jika goma ka sai asiran man da zaka sha sai ka sha na jika goma sha biyar kuma so ka ka jika goma ka gyara motar ka menene babu islah bainan nas babu at-tanazul kai hakuri ka ba wani dan uwanka musulmi dama a'a abinda mutane suke so a yi tashin hankali ko ko a bata tsakankanin mutane shi ne abinda ake bukata yanzu in an ganka da kai da mataka kuna kuna tafiya daidai abinda ake so a kawo rudu da rikici da hargitsi da yamutsi don saboda al'amari shi lalace tsakaninka da abokinka haka ake bukata tsakanin ɗa da uba akwai mutanen da najwahum su abinda Allah ce bai da alkhairin nan la khaira fi katirin min najwahum yadda za su yi su raba da da uba suke bukata yadda za su yi su raba mata da miji yadda za su yi su raba aboki da ba aboki yadda za su yi su raba masoyi da masoyi akwai waɗanda abincin su da suke ci ta wannan hanyar ce suke samun shi shine abin da abin da suke nema abinci da shi to ina mutane suke ina mutane ba su da aiki sai umarni da mummuna abu sai kokarin rabawa tsakankanin masoya duk yadda kai yi ka raba tsakanin masoyi da masoyi ko a duniya ko a lahira sai Allah ya hada su sai Allah ya tona asirinka an yi kokarin araba annabi Yusuf da mahaifinsa amma a ƙarshe sai da Allah ya hada su tak yace wa rafa'a abawaihi 'ala al-arshi wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan Allah ya hada su inda kuma ba su haɗu a nan duniya ba wai Allah bai kaddara ba aljanna za su haɗu saboda ku da kuka shirya aika aika su ba su sani ba suka ɗauka mata da miji ba su da labari ana son a raba su aka shirya ranar tashin alkiyama Allah zai tona asiri wanda ya aikata wannan aiki shi yasa in kana kokarin sana'arka ko burin ka ka haɗa ɗa da mahaifi ne ka ci nasara ka ji daɗi to kana da rai kana ji kana gani waɗannan ƴaƴan Allah zai sa musu albarka kai kuma ƴaƴanka sai Allah shi lalata su sai kaga wani shi wai bai iya ya ga ɗan wani ya yi kuskure ya kira shi ya mai wa'azi sai dai kullum yana garaken mutane in ya zo wannan garka wani kana da labarin abin da ɗanka yi wani kana duwai sun shi kai kowa hitsi ne maɗane shi ko sai shi rungumo ɗiya ne kai cikin gida ya aji to ana yin haka kana tayi kana tayi ana gane ka sai Allah ya barka waɗannan yaran da kake son ka haɗa da mahaifansu sai Allah ya musu albarka kana ji kana gani kai kuma sai Allah shi watsi naka shi kenan ga sunan sun zan ragatacci sun zan tambaɗaɗi cikin al'umma ba yadda za ka yi faske mummunan niyyarka ita ce Allah ya mayar maka da ita Allah ya gane da mu aw islahin bainan nas wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata abin da ya gabata tunda mun ce sadaqa ma'ruf islah al mazkur abinda anka ambata an gane ni fa'alahu kenan ma'rufin amru ne an gane ni wancan kaza amara wa man yaf'al da amara da fa'ala suna taya tare da guda in mun ce amarahu ai shi al'amru fi'lun in an ka ce an umurce ka aika ma an aikata ne duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗancan ababen da suka gabata amma akwai qaidi ibtigha'a mardatillah dan neman yarda Allah nan na ake samun matsala nan na shedan yayi kowa fincin kau sai wanda Allah ya so wajen ikhlasu ayi don Allah ibtigha'a mardatillah in za a ciyar da dukiya a ciyar don Allah ba don alhaji wani ya ciyar ba wa masalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah in za a yi hakuri a yi hakuri don Allah wal ladina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim an gane ni ka a yi hakuri irin na kafirai in kana wato laula in kana yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha kaga wannan ai hankuri tambada kan hankuri ne min wani hankuri kan shirka laula an sabarna alaiha adimshu wasbiru ala alihatikum a a ayi hakuri dan neman yarda Allah ba kowane irin hankuri da ake nema ba an gane ni in za a wa'azi ayi don Allah in za a sallah ayi don Allah nan da ake tsere ma mata in kuna shiri da matarka kana son addini sai ta sallah cikin lokaci rabda ku aka samu ya muki shikenan ba za ta yi sallah ba wai jiran ta kai kai ranka shi baci to sallah ta wace ce Allah ya shirye da mu da haka dai duk abin da zaka yi ka san don Allah zaka yi in zaka yi aiki kai aiki na alkhairi dole aiki ya zama to aiki na alkhairi shine sharadi na farko na biyu ayi ikhlasi shikenan in kana matsayin musulmi Allah zai karbi aikin ka wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan kaji abu guda wala yushrik bi ibadati rabbih ahada nan da yace amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas shine amalan salihan ko baka nan bane ibtigha'a mardatillah wala yushrik bi ibadati rabbih ahada sai Allah ce fa sawfa nu'tihi ajran 'azima aw wata qira'a fa sawfa yu'tihi ajran 'azima imamu hamza da al'imamu khalaf da imamu abu amr ibn al'ala sun karanta fasaufa yu'tihi ajran azima sauran ƙurra'u sab'a sun karanta fasaufa nu'tihi ajran azima in an ce fasaufa yu'tihi malamai suka ce a lugance in muka kalla shine ya zamanto daidai da siyakin aya na abin da ya gabata dan Allah ya ce wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillahi an gane ni fa sawfa yu'tihi shi Allah da aka faɗa zai bashi amma da an ka ce fa sawfa nu'tihi ba a kawo zamirin ubangiji ba nan sai suka ce a'a wannan mutabiq ne na waɗansu ayoyi wanda Allah subhanahu wataala ce shi zai bayar da ajran da kanshi dan ya ce wa man yuqatil fi sabilillah fa yuqtal aw yughlib fa sawfa nu'tihi ajran azima nu'tihi kaga nan ya ce nu'tihi to wannan qira'a sai zaman to ta dace mu ne za mu bashi wannan kuma zai kwadaita maka zai baka aminci in Allah ya maka alƙawari ko ba haka nan bane duk wanda ya ma alƙawari in ba Allah bane ba a cewa 100 bisa 100 kowane ne in ba Allah ba wallahi kowane ne in ba Allah ba ana da cewa wane yana kwatantawa in yi min alkawali 80 cikin 100 70 cikin 100 da goma cikin 100 100 bisa 100 sai Allah dan dan adam shi na yi ma alkawali amma in ka zo ran nan kana gane kodanka shahir yace lisanuka ajna min an-nahl maw'idan wa kaffuka bil ma'ruf adyaq min al-qufl yace lisanuka bil ma'ruf ajna min an-nahl lokacin da kai mutum alkawali zaka mai alkhairi to wato harshenka ya fi zuma zaƙi ya ce wa kaffuka bil ma'rufi adyaq min al-qufl amma hannunka yana zargin wani mutum ne ko yana masa zambo hannunka ya fi kwatso zama dantsatse wajen lokacin da za a bada kyauta Allah ya tsare mu da irin abin da mutane suke aikata yanzu kai sai ba mutane alƙawari kanin babanka wan mahaifinka mahaifiyarka kai ba mutum dubu alƙawari amma baka cika guda har kowa ya riga ya gane tsabi'arka kuma in an yi ma magana ka ce a'a kai kai kai na sai abin da kaga dama za ka yi to tun farko dan me za ka ɗauka mutane alƙawarin da ba za ka aikata ba ka bari kawai amma a ce maka babba kuma kai mutane alƙawari kuma ka cika ba to sunanka ba babba ba ya kamata a dan ƙara wani abu babban banza sai Allah ce man yushaqiqir rasul
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yushaqiqir rasul duk wanda ya saba ma manzo malamai suka ce har yanzu ana ci gaba da bayanin waccan kissa ce bata yanke ba dan wadansu suna sa wani tsammanin kissan ta yanke daga nan shi wannan mutumin da ake ce ma bashir da bayani ayoyi suka yi bayanin sa aka gane shi munafiki ne sai yayi ridda kafirta sai ya koma makka to kaga yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda amma kuma ba akan shi dai aya take bayani ba a'a tana bayani ne kan kowa duk wanda zai saba manzo to ga hukuncin shi wanda zai zo da wannan aya malamai suka kafa hujjar ijma'i zamu zo mu yi bayanin abinda ake nufi da ijma'i wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya saba ma manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace shi ba zai yi aiki da hadisi ba saboda hadisi bai dace da hankalinsa ba bai dace da son ransa ba shi yayi tawilin waɗansu ayoyi don ya ƙaryatar da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan gaskiya da shari'a sun bayyana gare shi wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin yabbi hanya wadda take ba ta mu'minnai ba musulmin duniya miliyar ɗaya da wani abu sun yarda da hadisi yace shi bai yarda ba Allah ce to nuwallihi ma tawalla za mu jibinta mishi abin da ya jibinta ma kansa za mu bar shi da kansa tunda yana ganin dubararsa za ta fishe shi an ce kowa tashi ta fishe shi wa ban yushaqiqir rasul duk wanda ya saba manzo dan haka saba manzo akwai matsala abin da yasa aka yaki kafirai don mi don saboda sun yi mi don saboda sun saba manzo abinda yasa Allah ya fitar da Yahudawa daga garin Madina saboda mi saboda sun saba manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydi almu'minin fa'tabiru ya uli al-absar ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله sun saba ma Allah sun saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka sami wannan azaba shi yasa Allah subhanahu wataala ba da damar a yaƙe su kuma duk wanda ya saba ma manzo to lalle alƙawalin da Allah ya mai in bai tuba ba ita ce wutar jahannama ko ba haka bane ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها كما الله يكور إيماني كمتم دي سبب النبي صلى الله عليه وسلم دقنقن التي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله in ka so wanda ya kyamaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka saba ma uslubin da musulunci ya zo dan haka kai ma ka koma wanda bai da imani kaf magana ta rige ta kani Allah ya tsare mu da wannan sai Allah subhanahu wataala ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi hanyar da ba ta mu'minnai ba ya saba ma ijma'i ijma'i malamai su taru waɗanda adda ilmi gudan waɗansu suna cewa ijma'i duk musulmi sun yi ittifaki a'a mutumin da bai san nassi ba bai san dilala ta nassi ba ba a sashi cikin ijma'i a'a malamai na musulunci waɗanda adda ilmi sun kai ittifaki akan mas'ala waɗanda an tabbatar da ilimin su sun ka fitar da nassoshi sun kai ittifaki akan abu kaza wanda ake ce ma ijma'i to wannan bai halarta ba a saba mishi in wannan ta tabbata sai zaman to ruɗu ne gare ka ko dai ba musulmi kake ba munafiki ne kana son ka saba malaman duniya saboda a san kai malami ne kaga ko in mutum malami malami na Allah ba zai wannan ba ko kuma ya zaman to mutum ne wanda ya ruɗu da ilimin sai yana ganin shi ya fi kowa ilimi domin ba kai kadai ne Allah ba ilimin ba an gane ni ko ko in ma yana ganin kamar shi shina da wani sani ne na tsoron Allah bai fi waɗannan malaman jin tsoron Allah ba shi yasa yanzu akwai majami a duniya majalisa ta malamai ta duniya fatawa wadda ta fi karfin malami guda ya bayar a Makka akwai majma al-fiqh al-islami a wato a Riyadh akwai hay'atu kibar al-ulama a Jidda akwai fiqh majma al-fiqh al-islami na na duniya a Misra suna da majma al-fiqh na Misri ko wace kasa akwai majma na malamai da za su taru ba mutum guda zai zo ya bada fatawa bai ce haram halal babu wani ilmi babu wasu a'a akwai ababen da sun fi karfin malami na ƙasa guda mushkila ce ta shafi malaman duniya sai an tara malaman duniya kowa ya san al'ummarsa ya san ƙasansa ƙasarsa ya san matsaloli sannan a haɗu gaba ɗaya a tattauna sannan a fitar da fatawa guda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin yabba hanyar da ta saba mata mu'minnai nuwallihi ma tawalla za a jibinta mishi abin da ya jibinta ma kansa dama ka kama mugun hanya sai Allah ya barka falamma zahu azagha Allahu qulubahum an gane ni sai Allah ya juyar da su dama ba ka da niyya ta ƙarshe shi sa Allah subhanahu wataala bai shiryar da kai ba wa nuslihi jahannam Allah zai sanya shi a cikin wutar jahannama Allah ya tsare mu da ita wa sa'at masira sannan kuma makoma ta yi muni an fara nuna mini lokaci ya matso nan zamu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh